ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan sha'aban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da shida ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muhtasaru zadil ma'ad littafi ne wallafar ibn al-qayyim rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad bin abdul wahab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na sittin daidai a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna cikin babin da yake magana akan me zan ce ko kuma me zaka ce lokacin da kai fushi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama game da wannan to babin ya dan haɗo mana wasu abubuwan banda maganar fushi inda a darasin da ya wuce satin da ya gabata mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya mai da hannun kyauta baya sai in akwai dalilin da ya sa haka kuma in akwai dalilin yakan yi bayanin dalilin don kada wanda ya yi kyautar ya samu damuwa sannan mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummarsa a duk sanda suka ji kukan jaki to su nemi tsarin Allah daga shaidan kamar yadda duk sanda suka ji carar zakara to su roƙi Allah falalarsa domin mala'iku ya gani an ruwaito cewa duk sanda gobara ta tashi a dinga kabarbari wannan kabbarar tana kashe gobara amma hadisin bai inganta ba kamar yadda bayani ya gabata sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ba daidai bane mutum ya zauna a wani majalisi ya zauna tsawon minti biyar awa ɗaya fiye da haka ko ƙasa da haka kuma ya tashi ba tare da ya ambaci Allah ba face ya yi tafka hasara a cikin wannan zama da ya a cikin majalisin domin dukkan majalisin da aka zauna ba a ambaci Allah ba ya zama hasara ga mutanen da suka zauna a wannan majalisa din sannan mun karanta cewa in mutum ya zauna a wani majalisi zai tashi to yayi kafaratul majlis duba da cewa ba irin wannan majalis ba sa rabuwa da yan kusakurai da kuma tubatubai to sai mutum yayi kafaratul majlis shine subhanaka Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai tashi daga gurin zama ya karanta wannan zikiri an gafarta masa abin da ya wakana a wannan majalisin sannan mun karanta babin ko fasalin da ke magana akan lafuzzan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar da mu mu faɗe su annabi ya hana mu yi amfani da kalmar khabuthat nafsi au jashat sai dai mu ce laƙisat nafsi duk da cewa ma'anar guda ce amma kalmar khabutha ɗin ce ba a so a faɗa kamar yadda ya hana mu mu ce wa inibi karmu tunda yana da suna guda biyu al'inabu da alkarmu to kada mu dinga kiransa da alkarmu ɗin mu dinga kiransa da al'inabu haka kuma annabi ya hana mu mu ce mutane duk sun halaka idan ku har mutum ya ce haka to shi ne mafi halakar cikinsu haka ba a cewa mutane sun lalace ko zamani ya lalace wannan duk an hana mu faɗin haka kamar yadda aka hana mu faɗin an yi mana ruwan sama ta sanadiyar tauraro kaza da kaza ko kuma haka Allah ya ga dama kuma kai ma ka ga dama wannan shi ma kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka sannan rantsuwa da wani ba Allah ba subhanahu wataala wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana ya hana mu cewa wani babban sarki mu ce masa sarkin sarakuna kamar yadda ya karhanta mana ubangidan bawa wato ya ce wa bawansa abdi wa amati kamar yadda kuma ya hana mu zagin iska da zagin zazzabi da zagin zakara kuma ya hana mu dukkan ainihin wato wani gangami da wani kira da ya kuwa irin ta jahiliya kamar gangami da ya kuwa da gayyatar mutane don taron ƙabilanci don kare wani ra'ayi na ƙabila ko don kare ainihin wato wani yanki ko kuma don kare wani mazhabi ko wata ɗariƙa ko kare wani shehi cikin shehunnai ba a kan gaskiya ba waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin ta'assubanci kamar yadda ya hana mu yawan faɗin al'atama ya zama muna nufin sallar isha tana da suna guda biyu ana ce mata al'isha ana ce mata al'atama to amma makaruhi ne mutum ya rikide gaba ɗaya sunan sallar isha ya dinga ce mata atama ko da yaushe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu zagin musulmi sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum biyu su dinga ganawa su ware na uku su ware suna tattaunawa irin tattaunawa sirri su ware na uku ko kuma su canja yare ta yanda na ukun ba zai ji mai suke faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta dinga ba wa mijinta labarin wasu mata game da kyawun su ko kyawun zubin su ko halittar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu faɗin Allah ka gafarta min in ka ga dama wannan babu ladabi a ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yawan rantsuwa da abin da ya kama a yi rantsuwa da wanda bai kama a yi rantsuwa ba mutum ya zama yana rantsuwa haka ya hana mu cewa qausu quza qausu quza mun yi bayani akan qausu quza shi ma a darasin da ya gabata kamar yadda an hana mutum ya yi tawassuli ya ce ya Allah ina roƙonka biwajihika dan da fuskarka kuma ya zama abin da mutum zai roƙi Allah kuma ya yi tawassuli bi wajihillah ya zama to ba aljanna mutum zai roƙa ba to sai dai ya yi tawassuli da wasu sunayen ko wasu sufofin na Allah amma kada ya amfani da bi wajihillah ba a yin tawassuli da bi wajihillah sai dai in aljanna za ka roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu dinga kiran madina da suna yathrib kamar yanda ya hana a tambayi mutum dan me ya daki matarsa sai dai in akwai bukatar da ta nuna a yi tambaya ɗin kamar yadda muka faɗa cewa idan ya zamana dukan ya yi muni ko ya illata ta to wannan kaga za a iya jin me ya faru wannan domin ba duka ba ne na ladabtarwa idan duka ne wanda yake na ladabtarwa ko zuwa ta yi ta faɗa a gida cewa ya dake ta babu wani alamun tashin duka babu alamun jini ko jin rauni babu alamun targaɗe ko karaya ko wani abu mai kau ko gurɗewa to ai an san ladabtarwa ne kuma akwai dalilin da yasa har ta kai su ga haka tunda suna ƙaunar juna suka masoyi ya daki masoyi yasa ya san abin lalle ya kamata a kalli abin to da haka irin wannan yanayin ba a matsawa da tambaya ina fata an gane قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها daga cikin lafuzzan da aka karhanta mana mu dinga faɗinsu shine al-ifsahu fitowa baro-baro bayyanar da sunayen wasu abubuwa anil ashiya sunayen wasu abubuwa allati yambagil kinayatu anha wanda ya fi dacewa a sakaya su mutum zai shiga ban ɗaki ya ce zan shiga bayi shi yasa zaka ji ba a faɗar me mutum zai je yi a ciki sai dai ka ji mutum ya ce zan je kama ruwa a yare da ladabi irin na dattawa irin na da sai mutum ya ɗauki buta sai ce zai je kama ruwa ko kuma lokacin da ka kira ni na ɗan shiga bayi ma'ana ana sakayawa idan mutum ma ba bawali wani kuma sai ka ji an ce bawali wai dai ba za a ce fitsari din ana ganin yayi tsirara da yawa kamar babu da'a babu ladabi sai a ce bawali ko kuma a ce kama ruwa kamar yadda bayan gari shi ma mutum ba za a in dai ba yaro ba ne kuma ko yaro ne sai a ladabtar da shi gatsau ya faɗi sunan bayan gari ɗin da irin suna mai muni za ga shi ma a tsarin ladubba duk ana ɓoyewa kamar yadda abin da ya shafi al'aura shi ma ba a faɗa sai a sakaya to wannan makaruhi ne mutum wai shi ɗan gardagar ne ɗan ɓaro-ɓaro komai sai ya fito da shi ya ɗan mai ɓaro ta ne wannan kuskure ne akwai abubuwan da ana son a sakaya su shi sa za ga a da lokacin in ana karanta muku a halari a zaure ko kuma a islamiyo zaka dinga ana zaka ji ana karanta wani guri a ce au mugibul hashafati fil farji duk wanda yake da fassara irin waccan zaka ji an ce ko buyan hashafa a cikin kafa shikenan kawai haka za a fada duk wani yaro da aka karantar da shi a wannan lokacin ba abin da zai gane karatun ake so ya rike ya rike me ma'ana gurin sai ya kai shekarun da zai gane ma'ana gurin sai ya gane wannan duk yana daga cikin ladubba na musulunci ba a san fito da wasu abubuwa a tsiraita su alhalin suna da wata, wata luga ko wani harshe ko wani sunan da za a iya sakaya su wa an yi ƙala a tsalallahu baƙa'ak haka makaruhi ne a ce a tsalallahu baƙa'ak ko kuma wa ish alfa sana an gane ko a tsalallahu baƙa'ak ma'ana a ɗalallahu baƙa'a kamar a ce Allah ya tsawaita wanzuwarka wannan shi ma makaruhi ne mutum a dinga ce masa a ɗalallahu baƙa'a kamar yadda yana cikin irin wannan a ce ish alfasana Allah ya sa ka rayu shekara dubu a gaga wannan kamar tsokana ce ba ko ish alfasana to duk wannan suka ce makaruhi ne yin amfani da waɗannan lafuzan wa nahu zalik da makamancin haka wa minha an yaqula sa'im daga cikin kalmomi ko lafuzan da aka karhanta faɗin su shine mai azumi ya ce wa haƙƙin ladhi khatimahu ala fami ina yin azumi da haƙƙin wanda ya sanya hatimi ko ya rufe bakina wa yana so ya nuna cewa azumi yake da haka in aka bata masa ko aka yi wani abu sai ce wa haƙƙin ladhi khatimahu ala fami to shine malai yake cewa wannan shi ma makaruhi ne faɗin haka fa inna ma yuhtamu ala famil kafir ai wanda ake rufe bakinsa a hana shi magana kafiri ne al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al yawma nakhtimu ala afwahihim wannan kafirai ne ake yi wa bakin su al khatimu an gane ko gabban su ne za su yi wa Allah bayani wa tashhadu aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun ina fata an gane da haka mutum ba zai ce wa haƙƙin ladhi khatimahu ala fami wannan ba a faɗar wannan domin babu wanda ake masa khatimu a rufe bakinsa a hana shi magana sai kafirai kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu yasin al yawma nakhtimu ala afwahihim wa an yaqula lil makusi huquqan haka manzo Allah ya karhanta mu dinga kiran haraji irin na zalunci da ake karba wanda ba talakawa ake wa aiki ba ba wani abu ake yi na ci gaban al'umma ba kawai a dinga tirsasa wa mutane biyan haraji ana kiran wannan harajin mukos to a dinga kiransa da hukuk a dinga biyan haƙƙi a dinga ba da haƙoƙi ka rasa me haƙƙi sai ka zo ka tambaya wai me haƙƙin da ake ta ce a bayar a ce ai haraji ake nufi haraji sunansa al-mukos to amma galibi harajin da ake tattarawa don aiwa al'umma aiki da shi a gyara musu titi a gyara musu ruwan sha a gyara musu wasu al'amura wannan gudunmawa ce su masu dinga bayarwa don ci gaba da kuma ainihin tafiyar da al'umma da tafiyar da al'amuran yau da kullum wannan ba zai zama aibu ba amma almukos shine ko a labta wa mutum harajin da ya fi karfinsa ko ba zai iya biya ba ko in wata sana'a yake ai ci gaba da biyan wannan harajin zai karye sana'a za ta lalace ta zamanto ta karye ko kuma ya zamanto bisa zalunci ko kuma ya zamanto in an ba da harajin ba a adalci ba ana ba aiki ake wa mutane ba to ya zama almukos to shi ma almukos irin wannan harajin a dinga kiransa haƙƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da ya karhanta auli ma yunfiquhu fi da'atin khasirtu kaza ko kuma game da dukiyar da mutum ya kashe wajen aikin da'a kuma yazo yana cewa kai na fa yi hasara kaza ya gina masallaci ya ce ai yayi hasara wajen miliyan kaza kenan a gina masallacin nan to kalmar khasirtu kasira ita ma bata bata da kyau ai a aikin da'a da, da sharholi yayi kira wani mawaki ko wani makadi ya yi masa liki ko ya bashi kyautar mota ko ya bashi wasu madudan kuɗaɗe a wannan zai wannan ko ma bai faɗa ba ya yi hasara amma mutum ya gina alkhairi ya gina masallaci ko makaranta ko ya taimaki mabukata kuma ya ce hasirtu a wannan shi ma yana daga cikin abin da bai kamata ba mutum ya amfani da kalmar hasara ba hasara ba ce wa an ya kula ko kuma ko kuma mutum ya ce an faqatu fi hadhihi dunya malan kathiran na kashe dukiya mai yawa a cikin wannan duniya shi ma wannan ba a san faɗa musamman in ya kashe dukiyar akan aikin Allah aikin alkhairi aikin addini to ba zai ce na kashe dukiya mai yawa akan a cikin wannan duniya ba wannan dai yana daga cikin wai lafuzan da zamu faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale mu mu faɗi irin abin da ya fito daga bakin mu ba ana son mu faɗi kaza kar mu faɗi kaza wa minha an yaqula al-mufti daga cikin lafuzan da aka hana a faɗa shine mai bada fatawa yace ahallallahu kaza wa harrama kaza fi masaila ijtihadiyya fi masail al-ijtihadiyya malami mai bada fatawa yace Allah ya halatta kaza ko Allah ya haramta kaza a cikin wata mas'ala ta ijtihadi ba nassi bane yazo akan wannan mas'ala ijtihadi malamai suka yi kuma yace Allah ya haramta ko ya halatta wannan shi ma an hana malami yayi amfani da irin kalmar haramtawa ko halattawa in babu nassi wa minha daga cikin lafuzan da aka hana yin amfani da su an tusamma adillatul qur'ani was sunna majazatun a dinga kiran hujjoji daga alqur'ani da dalilai daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a sanya musu suna maimakon a ce musu dalilai sai a dinga ce musu majazat wannan kamar wato masu ilmu wato ahlul kalam wato malaman ilmul kalam su ne masu wai ba za su ce ayar alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za su ce hujja daga alkur'ani ko hujja daga hadisi ko dalili daga alkur'ani ko dalili daga sunna ba sai su ce majaz to canza dalili daga alkur'ani ko daga sunna a ce masa majaz shi ma wannan makaruhi ne wala siyama musamman ma idza adafa ila zalika tasmiyata shubahil mutakallimin musamman ma idan mutum ya jingina hakan zuwa ga ambaton wasu shubuhohi na almutakallimin masu ilmul kalam kamar ƙawaɗi'a a ƙaliya masu ilmul kalam maimakon kai da kake cewa wannan hujja ce daga alkur'ani da sunna to su ba za su ce hujja alkur'ani daga sunna ba sai su ce ƙawaɗi'a a ƙaliya to canza hujja nassi daga daga alqur'ani ko daga sunna ko dalili daga alqur'ani daga sunna a kira shi majaz ko a kira shi qawadi wa aqaliya wannan din makaruhi ne bai dace ba a dinga kiran dalili daga alqur'ani ko dalili daga sunna a kira shi da majaz ko a kira shi da qawadi a aqaliya na fata an gane inda ahlul kalam a wajen malaman ahlul kalam daga cikin su akwai jahamiya da mu'tazila da asha'ira wayannan dukkaninsu suna da irin wannan istilahin maimakon aya daga alkur'ani ko daga sunna sai su ce mata majaz yaquluna suna cewa innan nususas sifat in dai nassi akan sufofin Allah yake magana allati dallat alaiha nusus wanda nassosi suke nuni akai wata sifa cikin sufofin Allah ga kuma nassi yana nuni akan wannan sifa sai su ce sai su ce majaz kamar radiyallahu anhum wa radu an sai su ce wannan majaz ne kamar gadiballahu alaihim sai shi ma su ce majaz kamar wallahu yuhibbul muhsinin kalmar mahabba ita ma sai su ce majaz ma'ana dukkan wata sifa da aka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai su kira ta da suna ainihin wato majaz na fata an gane wannan shine kamar su almutakallimin wato malaman ilmul kalam wato suna cewa fa huwa dalilul aqli athani min al-adilla wato suna da wani dalili na hankali wato wanda shine na biyu daga cikin abin da suke kafa hujja da shi shine al-musamma wanda ake kira da qawadi' qawadi' aqliya ya'ani abin da suke nufi shine hum inda inda ma yatakallamun duk sanda suka yi magana ya ƙulu na sai su ce wa hadhal amru tuhiluhu qawati'ul aqliya in suka kawo wata magana sai su ce wannan al'amarin ƙawa ƙa'idan mu ta ƙawaɗi'ul aƙaliya ta kore shi ba za ta karɓe shi ba me suke nufi da alƙawaɗi'ul aƙaliya hiya allati hiya hadhihi wato hiya hadhihi allati zakarnaha ita ce wannan wadda muka ambata shubuhatsu ta biyu hiya shubuhatu tarkib wato shubuhat tarkib wa shubuhatu tarkib wato shubuha ta tarkibi hiya allati nafau min ajali sifat saboda wannan shubuha ta tarkibi ta dalilin ta suka kore sufofin Allah azzatiya sufofin Allah na zati wa'annan almutakallimun din duk suka kore su irin sufofin da la tanfaku anillah ba su rabuwa da Allah subhanahu wata'ala shine ainihin as-sifatu zatiya wa hadhihi shubha wannan shubhar tashmalu al-mu'tazila wal asha'ira wayanda suke da irin wannan shubhar su ne akwai al-mu'tazila akwai asha'ira akwai maturidiya wayannan dukkan su wasu ɗariƙu ne ko wasu mazhabobi ne wayanda suke tafiya akan kuskure sai je wajen ɗabbaka wannan ƙa'ida ta ƙawatsi wa aƙaliya to shi su ma sun samu saɓani a tsakaninsu haƙiƙatu hadhihi shubha hiya annahum qalu hakikanin wannan shubuhar bari ku ji yadda take sun ce inna wasfallahi azza wa jalla bis sifat wai sufanta Allah madaukakin sarki da sufofi yalzamu minhu anna Allah azza wa jalla murakkabun wai in ka yadda da sufofin Allah cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da yana ji Allah yana gani to in ka sufanta Allah kamar a wajen su wai lazimi ne ka yadda kamar Allah gaba gaba ne kenan wal iyazu billah min majmu'ati sifatin in ka tattara tunda in ka tattara gamayyar sufofin kamar suna nuna sufofi ne murakkabai wayanda kamar ni ga da hannu ga da kaza gabobi ne haka a jikin a jikina to shi ma Allah ta'ala in ka ce yana da hannu yana da kafa yana da yana ji yana gani yana da ilimi yana da sauransu to wai su suna ganin wannan su ake kira da a ainihin wato shubha wadda suke jingina ta zuwa ga waɗannan ɓangarori na sifofi daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala sai suka ce ga misali idan muka ce Allah yana da hannaye guda biyu kuma yana da ƙafa kuma yana da ilimi kuma yana da ji fa'izan huwa ilahun murakkabun min hadhihi al-ashiya to kenan wannan ya zama ubangiji wanda aka hada har hada shi daga waɗannan abubuwan kenan ya ƙuluna suna cewa wattarkibu ya fitakiru min huljuzo ila juz'i shi kun aka yadda cewa Allah an har hada shi kamar har haduwar waɗannan abubuwan su ne suka zama Allah to su a faɗar su to wannan yana buƙatuwa zuwa ga kowane yanki zuwa ga ɗaya yankin yaftakiru fihi aljuzu ila juz'ihi wato kowane yanki yana da bukata zuwa ga ɗaya yankin kamar yadda kila hannuna yake da bukata zuwa ga kafata kafata take da bukata zuwa ga idona da sauransu fa izabtaqara fihi aljuzu ila juz'ihi dalla zalika ala naqas suka ce idan kwa wannan yankin yana bukatar wannan yankin wannan yankin yana bukatar wancan yankin to wannan ya nuna akwai tawaya su kuma so suke su tsarkake Allah da haka in aka ce ga wata sufa ta Allah maimakon su karbe ta su sallama to amma tunda sun samu wani virus ya kai ya kama kwakwalwarsu virus din tashbihi da ta'dili akwai wani virus wanda yake mai karfin tsiya da ake kira tashbihi da ta'dil in ba mutum yana da wato strong antivirus ba wanda yake na tauhidi to karshen ta sai wannan virus din ya kama shi shi sa duk wanda wannan virus din ya kama shi to zaka same shi a cikin sufofin Allah yana ta ainihin wato fagamniya ya kiya sallama Allah madaukakin sarki da ma'aiki su yi masa bayani sai ce da kwakwalwarsa shi sa suka kira wannan ka'ida tasu da qawadi wa aqaliya wa hadha la yumkinu an yakuna fi sifatillahi azza wa jalla sai suka ce da karshe wannan ba zai yiwu ba a ce haka sufofin Allah suke wa bina'an ala hadha akan wannan sai suka ce fala nasifullah mu kan ba za mu sifanta Allah ba azza wa jalla bi hadhihi sifati da waɗannan sifofin da ku kuke sifanta Allah da shi wanda mu muka yadda muka sifanta Allah da shi kaman yana nuna Allah hada hada ne daga waɗannan sifofin wa hum lamma ja'u ila tadbiq to gashi wannan da ainihin mu'tazila da asha'ira duk wannan ita ce aqidar su to amma da suka zo wajen dabbaka wa'yansu sufofi almaujuda wa'yanda suna nan su kuma fil Qur'ani wa sunna sai suka ci karo daga wasu sufofin na Allah alkur'ani da sunna to da suka zo ɗabbaƙa su kuma sai su ma suka sake ɓarkewa tsakanin mu'tazila da asha'ira su ma sai suka sake sabawa mu'tazilawa sai suka kore duk wata sifa jami'a sifat bidun istisna duk wata sifa ta Allah ba tare da ware kowace ba duk sun kore ta ba su yarda da ita ba Waƙalu suka ce inna sifat inna sifatil inna ithbata sifatil aqliya wai tabbatar da sufofi irin na hankali kamar ilimi kamar rayuwa kamar ji kamar gani kaga wannan shine wanda ake karantar da mutane ai tauhidin asha'ira wanda ake karantar da mutane a qawaidi as-sam'u wato al-ilmu wal hayatu was-sam'u wal basaru yastalzimu tarkib mu'tazila suka ce in muka yadda muka sufanta Allah da waɗannan sufofin to mun yadda cewa Allah hada hada ne daga waɗannan sufofin kenan da aka mu ba mu yadda ba ba za mu sufanta Allah da su ba wa in wasafa Allah bi sifati dhatiya suka ce in ko muka sufanta Allah da sufofi na zati kamar hannaye kamar idanu guda biyu kamar kafa kamar kwauri da wani haka cikin sufofi to shi ma wannan yana nuna Allah hada hada ne da haka shi sa da sufofin Allah zatiya da sufofin Allah akaliya duk sun kore su mu'tazila su basu yarda da sufofin Allah ba gabaki daya to a sha'ira abokan wayanda da sun taho kamar tare suke amma da aka zo dan dama fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq da zarar an saki turbar alqur'ani da sunna an bar gaskiya to inda kuka nufa din Allah ba zai hada kanku ba ina fata an gane ko 'yan ƙur'aniyun ka duba yanzu yadda suke cin karo su ma sun ce abba za su yi amfani da hadisi ba to a fahimtar alƙur'anin ma ai ƙwaƙwalwa wani da ta wani ba iri ɗaya ba ne tun da an mayar da abin ƙwaƙwalwa ta fassara alƙur'ani ba annabi muhammad ya fassara ba ba sahabbai su fassara ba to ai ƙwaƙwalwarka ba ta fita wani ba in kana da ikon ka fassara shi ma ka isa ka hana wani shi yasa ire-iren waɗannan ɓace-ɓacen ko ba su da ma'auni kuma ba in ba wanda ya san ƙarshen su in bid'a ce haka take ba ta da wani ma'auni in ka zo da ita wata shekara zai ga ta canja salo bayan wasu shekaru ko kuma yadda ake yin ta anan kaje wani gurin sai ga kuma su tasu daban da irin wannan sabanin abubuwan da annabi ya zo da su duk iri ɗaya ne duk inda kaje duk duniya na fata an gane shi yasa ba abin da mutum zai kama ya dinga jin natsuwa irin ya bi alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata duk wata hayaniya rabu da su shi yasa da wani yazo yace ai cikin yan qur'ani yace shi ya gano ma da nan ake sujada wa yakhruna lil azqani sujadan to ya zaka yi da shi tunda bai yadda manzon Allah ya mai bayani ba yace shi ma zai iya ganewa ya san larabci kuma qur'anin nan ba aiko kowa ba shi an ina fata an gane saboda haka yace shi ya gano wa yakhruna lil azqani sujadan da nan haka kana sujada da goshi shi yazo nan zai sa Allah ɗaya gari banban kenan to shi sa da a sha'ira su suka zo su kuma farraƙo bainal isnain sai suka bambanta tsakanin abubuwan guda biyu sai suka bambanta tsakanin asifatul aqaliya da sifatul zatiya sai suka ce la a mu ba mu yadda da ku ba anan mu'tazila da sun taho sun ce a tare muke tafiya kuma da aka zo wajen dabbaka ka'idar sai suka ce ba mu yadda da wannan ainihin wato hukuncin da kuka yi ba asifatul akaliya suka ce sufofi al'akaliya kamar ilimi kamar ji kamar gani kamar rayuwa kamar magana kamar irada suka ce wannan baya nuna sufofi ne wanda suke na haɗe-haɗe da aka babu laifi a sufanta Allah da cewa yana ji yana gani yana da yana da rayuwa yana da ilimi yana magana an gane ko amma sufo amma sifatu wato azzatiya ko sam'iyya wato sifatu zatiya ko kace sam'iyya kamar idanu guda biyu kamar hannaye kamar kafa suka ce to wannan su suke nuna Allah hada hada ne daga waɗannan gabobin da haka ba za mu ba za mu yadda Allah yana da hannu ba ba za mu ce Allah da haka duk inda suka zo da Allah ya ce yadullahi fawqa aidihim sai ka ji ba za su ce hannun Allah ba sai su fassara da da sai su tawili bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha ba za su ce sai ka ji ko su ce bal ni'matahu ko wani abu mai kama da haka an gane ko da haka sai zama tsakanin mu'tazila da asha'ira akwai rigima mai girma fi hadhihi sifati sab'a a waɗannan sufofin guda bakwai sufofin guda bakwai al-ilmu as-sam'u al-basaru al-hayatu al-kalamu al-iradatu to a waɗannan sufofin akwai fada sosai tsakanin asha'ira da mu'tazila wanda su mu'tazila asha'ira sun tabbatar da su mu'tazila kuma sun kore su gabaki daya an gane ko kamar yadda muka ce su mu'tazila suna kore sufofin ne duka to da haka kaga wannan ashe al'amura ne waɗanda suke na falsafa shi sa ayoyin alkur'ani a kira su dalilai daga alkur'ani a kira su dalilai daga hadisi kar a kira su da wani majaz kar a kira su da wasu qawadi a aqaliya fala ilaha illallah malam kamar yayi abun ya faɗi wannan kalma saboda ban mamaki a cewa ba za a cewa aya alqur'ani dalili daga alqur'ani ko dalili daga sunna ba sai dai a ce majaz ko kuma a ce qawadi a aqaliya kam hasala bi hataini tasmiyataini min ifsadi ad-din wa dunya yace kai mamakin yanda waɗannan kalmomi guda biyu wayannan sunaye guda biyu suka lalata addini suka lalata wa mutane duniya gaba daya shine al-majaz majazat da kuma qawadi wa aqaliya ومنها أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله كما يفعله السفلة wato daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine mutum ya dinga fadar abin da ke wakana ko ya faru tsakaninsa da iyalinsa kamar yadda wato kaskantattun mutane suke yi mutum yana cikin rufin asirin Allah matarsa sirrinsa ce mijinta sirrinta ne sun je sun yi abin da ya shafi rayuwarsu ta aure kuma ko dai ta je ta dinga bada labari ko shi ya dinga bada labari wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa mimma yukrahu min al alfaz daga cikin lafuzzan da aka karhanta yin amfani da su akwai kalmar za'amu wa zakaru wa qalu za'amu sirriya zakaru sun ce ƙalu ko zakaru sun ambata ƙalu sun ce wannan shi ma an hana mutum ya dinga yawan amfani da cewa ai an ce ai an ce ina fata an gane wa an yi ƙala sultan khalifatullah haka annabi ya hana a cewa wani sarki khalifar Allah a ce khalifatullah fa innal khalifata domin khalifa innama ya kunu an ga'ibin yana kasancewa ne ga wanda baya nan in baka nan to wanda ya maye gurbin ka shine khalifa to in ka ce wa sarki khalifan Allah kenan Allah baya nan yake ya zama khalifan sa ina fata an gane da haka ba za ka ce wa wani sarki khalifatullah ba wallahu subhanahu wa ta'ala khalifatul ga'ib fi ali domin Allah madaukakin sarki shine khalifan matafiyi a cikin iyalinsa kamar yadda mun karanta kun tuna can baya game da addu'ar matafi wal khalifatu fil ahal ko wal khalifatu fil ahal wal yahdhar kullal hadar sannan mutun yayi hattara matukar hattara min tughyan daga ketare iyakar waɗannan lafuzza ana wali wa indi lalle wa'annan kalmomin kai hattara da su matukar hattara ni za a yi wa haka ni ka kiyaye wannan kalmar ta ni ka kiyaye kalmar li ita ma ka kiyaye kalmar indi ji za a kawo mana ayoyi akan haka fa inna hadhihi domin waɗannan lafuzza din ibtuliya biha iblis wa qaru wa fir'aun wa qarun lafuzza ne da aka aka fitini aka jarrabi iblis da su aka jarrabi fir'aun aka jarrabi ƙarun fa ana khairun min kaji ko wannan ta wace ce iblis shine yace ana khairun min an fahimta ko yawa kaga iblis shine yace ana khairun minhu ni na fi shi lokacin da aka ce yau annabi adam sujada yace ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin to kaga ana yi amfani da ita da ka kiyaye ana magana ka dinga ni ni din ni za a yi wa a'a wannan kalma ce ta iblis an gane ko wannan kalma li iblis wali mulku misra wannan kuma li fir'aun li mulku misra ni ne fa nake mallakan nan unguwar ni ne mai unguwan nan ni ne mai kaza wali mulku misra milkin kasan misra dinnawa ne a hannuna yake wannan kai ka kiyayi kalmar li li din nan saboda kaga kalma ce da fir'auna ya amfani da ita wa ala ilmin indi wannan kalma ce kuma li qarun qaruna ne yake cewa ana ala ilmin indi innama utituhu ala ilmin indi lokacin da ya ga yayi kuɗi sosai haka sai ce utituhu ala ilmin indi ce wannan ilimin ka ku ɗauka wannan kuɗin ka ku ɗauka ka na same su saboda ilimi da nake da shi na yan sanin tattalin arziki da yanda ake mai da kwandala ta koma kaza shi ya tara mun wannan kuɗin ba haka kawai na same su ba utituhu ala ilmin indi kaga yayi kalma yayi amfani da kalmar indi shi yasa malai ce kaga lafazin ana li indi kai hattara da su wa ahsanu mimma wudi'at in har za ka yi amfani da waɗannan kalmomin to akwai wurare da suka fi kyau ka yi amfani da su kana iya cewa ana kana iya cewa li kana iya cewa indi amma akwai wuraren da suka fi dacewa ka sa su fi qawli al-abd ana zaka iya cewa ana fi qawli al-abd a cikin faɗin bawa ana la'abdul muznib al-mustaghfirul mu'tarib wannan zaka iya cewa ya Allah ana la'abdu ni ne bawan nan al-muznibu mai tarin zinubi al-mustaghfiru mai neman gafara al-mu'tarif wanda ya yarda da shi mai laifi ne to kaga kai amfani da ana wannan ta kaskanci ne kaskantar da kanka kake kana nuna wa Allah kai ba wata tsiya bane to kana iya amfani da kalmar ana in irin wannan salon zaka biyo an gane wali zaka iya amfani da li kalmar li fi qaulihi cikin fadin mutun yace liyaz zambu waliyal jurmu waliyal faqar wadh-dhullu duk zaka iya amfani da li kace liyaz zambu tarin zinubi na wani waliyar jurmu manya-manyan laifuffuka duk ni nake yi waliyal faqaru talauci nawa ne wa zullu da kaskanci wannan kaga shi ma duk kwantar da kai kake yi shi ma an kai amfani da li ta irin wannan siga babu laifi wa indi kana iya amfani da kalmar indi amma fi kaulihi kamar faɗin mutum igfirli jiddi wa hazli wa khat'i wa amdi wa kulla zalika indi kaga wa kulla zalika indi ya Allah ka gafarta min jiddi inda nayi ina sani ma'ana inda nayi da gaske wa hazali da inda da wasa nake kuma sai abin ya zama laifi wa khada'i da abin da na aikata da kuskure wa amdi da abin da na aikata da ganganci wa kullu zalika duk wayannan ya Allah indi duk daga gare ni ne to kaga kalmar indi da kai amfani da ita ba irin ta karuna bace kaga a can da kai amfani da ana ba irin ta iblis bace a can da kai amfani da li ba irin ta fir'auna bace an fahimta faslon insha Allah fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil jihad wal gazawat a cikin wannan fasalin zamu ji karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi jihadi wal gazawat da kuma ainihin wato yaƙe-yaƙe muna da lokaci go لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من يا عند جهادي يا زما ذروة سنام الإسلام shine mataki na ƙoli-ƙoli a musulunci wa manazilu ahlihi masaukin masu jihadi a lahira a'alal manazil su ne masu matsayi masauki mafi ɗaukaka fil jannati a aljanna kama lahumar rif'a kamar yadda ka san masu jihadi suna da ɗaukaka fil duniya tun a nan duniya wannan dalilan ya sa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fi zirwatil uliya yana mataki na ƙololuwa minhu daga abin da ya shafi jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yana mataki na kolu kolu game da jihadi wastaula ala anwa'ihi kulliha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi galaba akan nau'o'in jihadi gabaki ɗayan su fajahada fillahi haqqa jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato jihadi sabida Allah haƙiƙanin jihadi bil kalbi da zuciya wal jinan shi ma zuciya wadda'awati wal bayan da kuma kira da kuma bayani wasaifi sinan da kuma takobi da mashi dukkan salo da nau'o'i na jihadi babu wanda annabi bai ba da Allah ya ce wa jahiduhum bihi jihadan kabira manzo Allah yayi jihadi da baki yayi jihadin zuci yayi na da'awa da bayani ya kuma yi na kansakali duk kowanne yayi wa kana sa'atuhu sai ya zama na lokutan annabi sallallahu alaihi sallama mawqufatun alal jihad ga baki ɗayansu ya tsayar da su ne akan jihadi ولهذا كان أعظم العالمين عند الله قدرا dan haka manzon Allah yafi kowa matsayi da daraja a wajen Allah wa amarahu ta'ala bil jihad Allah ta'ala ya umarci manzon Allah da yin jihadi hina ba'athahu lokacin da ya aiko shi faƙala ya ce fala tuti'il kafirin kar ka yi biyayya ga kafirai wa jahiduhum bihi jihadan kabira ka yi jihadi da alƙur'ani jihadi mai girma fa hadhihi suratun makkiya wannan sura ce makkiya amarahu fiha bil jihad inda Allah ta'ala ya umarci manzon Allah da yin jihadi bil bayan amma jihadi na baki na bayani shine wa jahiduhum bihi jihadan kabira wa kadhalika jihadil munafiqin haka Allah ta'ala ya ce masa wato ya yaƙi wato ya yi jihadi na munafukai inna ma huwa bil hujja su kuma jihadin munafukai da hujja ake yinsa su kuma wa huwa as'abu wannan jihadin munafukai shi yafi wahala min jihadul kuffar fiye da wato sama da jihadin kafirai wa huwa jihadu khawasil umma domin shi jihadin munafukai jihadi ne na wasu na musamman a cikin al'umma ba kowa ne yake yakar munafukai ba ba daidai yake da yaƙa kafirai ba yaƙa kafirai wannan jihadi ne wanda bai kai wahalar yaƙar munafukai ba domin yaƙar munafukai sai wasu mutane keɓantattu ne suke iya yaƙar munafukai waye waɗannan keɓantattu cikin al'umma wa warathatir rusul sai magada manzanni wal qa'imuna bihi afradun fil alam kuma za ga masu tsayawa wajen yin wannan jihadi na harshe na gamsar da hujjoji malamai kenan wayanda suke tsaye da wannan ɗaiɗaiku ne a cikin al'umma wal mu'awinuna alai duk da cewa ana taimaka musu Allah yana taimakon su akai wa in kanu humul aqallina adadan duk da cewa su ne mafi karanci a yawa ba su da yawa amma fahumul a'azamu na kadaran su kuma suka fi girman daraja da matsayi a gurin Allah walamma kana min afdalil jihadi qaulil haqq ma ashiddatil mu'arid yayin da ya kasance jihadi mafi falala shine ka faɗi gaskiya a lokacin da ake kake da tsananin masu kalubale tsananin masu kalubalantaka a daidai irin wannan lokacin da kake fama da kalubale na ciki da na waje ka zamanto kana iya tsage gaskiya mithlu misali an ya takallama bihi inda man ya kafu sadawatahu shine mutum ya faɗi ya tsage gaskiya a gaban wanda yake tsoron tsananin kamunsa a gaban wani shugaba da ana tsoronsa amma ka je gabansa ka tsage gaskiya wannan jihadi ne mafi falala kana lirrusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim min dhalika alhazzul awfar shi sa za ga manzannin Allah tsira da aminci ya tabbata a gare su a wannan babin suna da kaso mafi tsoka babu wani wanda yake musu kwarjini babu wanda yake musu gizo babu wani wanda yake ba su tsoro wajen tsage gaskiya a gaban koma waye wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam min dhalik to shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan bangaren shine akmaluhu mafi cikar manzanni wa atammuhu mafi kamala ta manzanni a wannan babin walamma kana jihadu a ada'illahi fil kharij yayin da ya zamanto ya karmakiya Allah daga waje far'an wani reshe ne min jihadin nafs ko ala jihadin nafs wani reshe ne na yakin zuciya jihadun nafs yakin zuciya an gane ko yayin da ya zamanto ya karkafurai na waje wani reshe ne na yaƙar zuciyarka kai kaga kenan yaƙin zuciyarka shine asali wancan yaƙar na waje kafirai reshe ne kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almujahidu man jahada nafsahu fi dhatillah mujahid mai mujahadi shine wanda ya yaki zuciyarsa fi dhatillah saboda Allah kafin ka ce zaka dau takobi ka je ka yaki wani fara yakar kanka yaki zuciyarka wani hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 6 shafi na 12 Ibn Hibban a na 25 a cikin mawarid da kuma alhakin mujalladi na ɗaya shafi na sha ɗaya hadithin fadala bin ubaid radiyallahu an kuma shak albani ya inganta shi a cikin as-sahiha kana jihadun nafsi ala jihadil aduwi fil kharij sai zamanto ya yaƙar zuciya akan yaƙar makiya daga waje wa asluhu asalin wannan jihadin na zuciya muqaddaman shi ake gabatarwa sai zuciyarka ta gyaru sannan kai kokarin gyara zuciyar wani kuma an gane ko كان جهاد النفس على جهاد العيوي فهذان عدوان قدمت هنا العبد بجهادهما waɗannan makiya ne guda biyu da aka jarabci bawa da ya yaƙe su zuciya da kuma makiya kafirai kenan wayannan gaba ɗaya makiya ne kuma an jarabci ɗan adam ya yi faɗa da su zuciyarsa da kuma makiya na waje wa bainahuma aduwwun thalis duk da cewa a tsakiyarsu akwai wani makiyin na uku la yumkinuhu jihaduhuma ba zai iya yakar wayancan guda biyun ba illa bi jihadi sai ya fara yakar wannan na uku ba zai iya yakar zuciyarsa ba ballanta na yaki makiya addini har sai ya yaki wannan makiyin na uku wa huwa waqifun bainahuma kuma yana tsakiyar waɗannan guda biyun yuthabbitu al-abda ala jihadihima shi an jihadihima shi ke sanya wa bawa kasala da lalaci da nauyin jiki wajen yakar waɗancan guda biyun kaga kenan in bai fara ta kansa ba to ba zai iya cin nasara wajen yakar waɗancan guda biyun ba lalle sai ya fara gamawa da wannan makiyin na uku shi yana tsakiyar zuciya da kafirai kuma shi ke sa masa lalaci da kasala wajen yakar waɗancan makiyan guda biyu don haka in yana so ya samu galaba da nasara akan waɗancan to sai ya fara ta kansa wa huwa shaitan shine shaitan qala ta'ala inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa Allah ta'ala da kansa yace inna shaytana lakum aduwwun lalle shaydan makiyanku ne fattakhidhuhu aduwan kuma ku rike shi a maki suratu fadir aya ta shida wal amru bi ittikhadhihi aduwan umarnin da aka yi mana na mu rike shaydan a matsayin aduwi maki tambihun akwai jan hankali anan alastifragil wus'i akan yin dukkan mai yiwuwa fi muharabatihi wajen yakar shaydan fahadihi thalathatu ada to waɗannan fa kai magautanka guda uku ne wayannan magauta guda uku umira al-abdu an umarci bawa bi muharabatiha da yake su ga shedan ga zuciya ga makiya na waje wa sullidat alaihi kuma an dora su a kansa imtihana min Allah saboda jarabawa daga Allah mafi yawa in ba Allah ne taimake shi ba su suke galaba a kansa mafi yawa wannan jihadin in suka tashi in aka tashi su suke kada shi an jarrabi bawa da waɗannan magauta guda uku zuciya shaidan kuma makiya addini wa adal abda madadan amma Allah ta'ala ya bawa bawa wani taimako wa kuwatan da wani ƙarfi wabala ahadal fariƙain bil akhar ya jarrabi ɗayan ɓangarorin guda biyu da ɗaya waje ala ba'dahum ma'ana Allah ta'ala ya sanya jarrabawa tsakanin bawa da waɗancan su tim guda ne ga shedan ga zuciya ga makiya shi kuma ga shi nan shi shi kadai to Allah ta'ala ya taimaki bawa ya kuma ƙara masa ƙarfi waje ala ba'dahum li ba'dhin fitna liyablu akhbarahum sai Allah ta'ala ya sanya sashin su ya zama jarabawa ga sashi liyabulu akhbarahum dan Allah ya jarrabu halin kowa fa ada ibadahul asma sai Allah ya bawo bayansa ji wal absar da gani wal'uƙula da hankali walƙuwa da ƙarfi wa anzala alaihim kutubahu sai Allah ya sauka musu da littattafansa wa arsala ilaihim rusulahu ya aiko masa ya aiko musu da manzanninsa wa amaddahum bi mala'ikatihi ya karfafi yawan su da mala'ikunsa wa amarahum bima huwa min a'zam min a'zamil auni lahum wa amarahum ya kuma umarce su bima huwa min a'zamil auni lahum ala harbi aduwuhim daga abin da shine mafi girman abin da zai taimaka zai taimaka musu akan yakar makiyansu wa akhbarahum kuma Allah ya labarta musu annahum cewa su bayin nan nasa idan tathaluhu idan suka bi abin da ya umarce su da shi lam yazalu mansurina ba za su gushe ba duk sanda suka yi fada da waɗancan makiyan su za su yi nasara ala aduwihi wa aduwihim akan makiya Allah kuma makiyansu wa annahu in salladahu alaihim amma fa in kuka ga an yi fada an yi yaki zuciyar mutum ta ka da shi ko shaidan yayi nasara akan mutum ko makiya addini sun yi nasara akan musulmi to duk sanda kaga Allah ya dora waɗancan magauta akan musulmi falitarkihim ba'dha ma umiru bihi ba wani dalili bane barin wani daga cikin abin da aka umarce su da shine da suka yi don haka sai Allah ya jarrabe su ta hanyar bawa makiyansu nasara a kansu thumma lam yu'yishum sannan duk da haka Allah ta'ala bai sa sun yanke kauna ba su musulmi din bal amarahum ya umarce su an yadawu jirahahum da su magance raunukansu wa ya'udu su sake dawowa ila munahadati aduwihim zuwa ga tinkarar makiyansu bi sabarihim ta hanyar haƙurinsu wa akhbarahum kuma ya ba su labari annahu ma'al muttaqina minhum Allah yana tare da masu takawa daga cikinsu wa ma'al muhsinina yana tare da masu kyautatawa wa ma'as sabirina yana tare da masu haƙuri wa ma'al mu'minina yana tare da mu'minai wa annahu yudafi'u an ibadihi al mu'minin kuma Allah ta'ala yana ba da kariya ga bayansa mu'minai ma la yudafi'una an anfusihim irin kariyar da ma ba sa bawa kawunan su bal bin difa'ihi anhum intasaru bal ma sabida kariyar da Allah madaukakin sarki yake basu suke cin nasara walaula zalika ba dan wannan kariya daga Allah ba lajitahum aduwuhum da makiyansu tun sun gama halakar da su wa hadhihi almudafa'a wannan kariyar bi hasabi imanihim Allah yana basu ita ne gwargwadon imaninsu fa in qawiya imanuhum qawiyat idan imaninsu ya yi ƙarfi taimakon Allah da wannan kariya sai ta ƙara ƙarfi faman waje da khairan duk wanda ya samu alheri fal yahmadillah ya gode wa Allah wa man waje da ghaira zalik wanda kuma ya samu wani haka fala yalumanna illa nafsahu kar ya zargi ko kar ya zargi kowa sai kansa wa amarahum an yujahidu fihi haqqa jihadi Allah ya umarci bayansa da su yi jihadi saboda shi haƙiƙanin jihadi kama amarhum an yattaquhu haqqa tuqati kaman yanda Allah ta'ala ya umarce su da su yi masa taqawa wato haƙiƙanin taqawa wa kama anna haqqa tuqatihi kaman yanda aka ce mutun ya ji tsoron Allah ƙarshe shine an yi ta'a shine ayu wa Allah da'a fala yu usakar a saba masa wa yuzkara a dinga ambatan Allah ana tunawa da shi wala yun sakar a manta da shi wa yushkara a dinga gode masa fala yukfaru kar a butulce masa fa haqqu jihadi wannan shine haqqa tuqati kenan in ka jance ka ji tsoron Allah haqqa tuqati shine ka bi shi kakka saba masa ka tode masa kar ka butulce masa to shi kuma aka ce haqqa jihadihi fa an yujahida al-abdu abdu nafsahu shine bawa ya fara yakar kansa liyaslima qalbahu dan ya kubutar da zuciyarsa wa lisanahu ya kubutar da harshensa wa jawarihahu ya kubutar da gabobinsa lillahi sabida Allah wa billahi kuma domin Allah la li nafsihi wa la bi nafsihi ba dan